أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatun nabawiyya ya dabin hayatul yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu ta shafi na 168 hadayal muluk an ali radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam anna kisra ahada lahu faqabila wa anna al-muluka ahadau ilayhi faqabila minhu ويتبين من هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا ملوك الدول المجاورة بصفته قائما على رأس الدولة الإسلامية وإذا ما نظرنا للأمر من منظور تحسين العلاقات الثنائية بين الدولتين فإننا نجد أن قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا حتى من غير المسلمين يخدم مصالح الدولة الإسلامية العليا في ذلك الوقت كما أننا إذا استقرأنا الهدايا التي قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ملوك ذلك العصر فإننا نجدها على النحو التالي فقد هداه هرقل ملك الروم لباسا ملونا بالسندس الأحمر ودينارا وكوبا مليئا بالزنجبيل وجبة حرير وجبة حرير وأهداه فروة بن عمرو عامل الروم في معاني حسانا يسمى زريد زريد وبغلة بيداء تسمى فدة أما النجاشي ملك الحبشة فقد أهداه خفا أسود وقدحا زجاجيا وثلاثة رماح وخاتما من ذهب وأداه المقوقس حاكم مصر لباسا حريريا والجارية ماريا وأختها سيرين وبغلة تسمى دلدل وحمارا يسمى أفير وقدها زجاجيا وكهلا ومرآة ومشتا أما ملك أيلة فقد أهداه بغلا أبيض أما ملك زيز فقد أهداه لباسا من حرير قد ابتاعه مقابل ثلاثة وثلاثين جمل وأما بالنسبة إلى كيفية تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالهدايا الممنوحة إليه فلقد ذكر القاضي إياد رحمه الله في كتابه الشفاء قائلا فانظر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأهل له الغنائم ولم تحل لنبي قبله وقل وفتح عليه في حياته بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دانا ذلك من الشام والعراق وجبلت إليه من أخماتها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعده وهاده جماعة من ملوك الأقاليم فقد استأثر بشيء فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين mala ya ce kyaututtuka da sarakuna suka ringa aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an samu daga an samu hadisi daga wajen sayyidina Ali ya dala suka tabbata a gare shi yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace sarkin Kisra ya bashi kyauta kuma ya karba sa'annan sauran sarakuna masu kawo annabi kyauta sa'annan ya karba to da wannan ruwayar ne za mu gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karban kyautan sarakuna wanda suke kewaye da da shi yana karban wannan kyauta a matsayin shi na sarkin musulmi shine shugaban musulmi na duk duniya tun farko har ƙarshe da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka duba wannan kuma za mu ga wato kyautata alaka ne tsakanin wato masu mulke da jagorancin al'umma tsakanin daula da daula kuma za mu ga kyautan karban kyautan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba har daga wajen waɗanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba sun masa kyauta kuma ya karba kuma ya karba ne don wato gyara alaka tsakanin daular musulunci da saura a wannan lokaci kamar yadda za mu iya fahimta dangane da kyaututtuka da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo daga wajen sarakuna a zamaninsa za mu iya fahimtar waɗannan abubuwa da za su zo na farko dai akwai hirkal wanda shine sarkin rum ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata riga wanda aka mata ado da sundus bija ya aiko masa da kuɗi dinar ya aiko masa da wani kobi wanda yake cike da da citta ya aiko masa da wata alkyabba sa'an akwai firwatu dan amr wanda yake ma'aikacin rum ne ya aiko masa taron kyauta da yawa ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki akwai doki wanda har sunan dokin mazurai dokin manzo Allah ne shi ya kawo masa shi kyauta akwai alfadari a wanda ake kiranta fidda shi ma najashi sarkin habasha ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takalma hufi guda biyu baƙaƙe da kuma wani wato kofi na glass da kyautan baiwa wanda ake kiranta mariya ita ce ma mahaifiyar na annabi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Ibrahim al-Mu'azzib ya manzala kyauta aka bashi ita da kuma yar uwarta ma haka aka hada masa ana kiranta Sirin sa'annan da kyautan alfadari wanda ake kiran shi duldul na na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kuma jaki wanda ake kiran shi ufayr da kuma wani kofi wanda yake na shi ma na glass da kuma abin sa kwalli da kuma madubi da abin taje kai duk ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar su shi kuma sarkin aila ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani farin alfadari shi kuma sarki Ziyazin shi ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar riga na hariri wanda ya siye ta da tsada rigar ta kai wato raƙumi kudin raƙumi talatin da uku eh ai shi aka ce da tsada na kai za a tambaya raƙumi talatin da uku kan kasan ko a wani lokaci kudi ne mai yawa to rigar ta kai wannan aka ke kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta yace to dangane da kuma yadda manzo Allah yake sarrafa kyautan da ake ta kawo masa fa wanda ake kawo masa alkali iyad Allah ya masa rahama a cikin littafin shi a shifa bi ta'arifi hukukul mustafa littafi ne wanda har yanzu ba samu wani littafi ba da ya bayani dalla dalla kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shi a ciki yake cewa ta ku dubi tarihin annabin mu wato da irin ɗabi'arsa dangane da kuɗi za ka same shi Allah ba ba shi dukiya ya ba shi duk abinda dan ka duba waɗannan kyaututtuka ayyama zai zama mai annabi mai kuɗi ne ko na duk da dai waɗannan kayan nashi ne ya gana ma sai ya ce a sa a fito shi kenan to ya ce amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya buɗe masa garuruwa an ku halarta masa ganima wanda ba halarta wani annabi ba kafin shi a zamaninsa Allah maɗaukacin sarki ya sa ya buɗe garuruwa su Hijaz da Yaman da sauran duk jazirar Larabawa duka a zamaninsa da Sham da Iraq duk suna ƙarƙashin sa sai abin da aka kawo masa an kawo masa da akwai kumusi da alƙur'ani ya magana duk dukiyar da aka samu in fa anna lillahi khumsahu in wa rasul kaga dukiya ce da ake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai jizya da ake kawo akwai sadakoki da ake kawo wanda yake fitowa daga wajen sarakuna wanda ba ba kowane sarki ake kaiwa ba kuma da yawa daga cikin sarakunan nan suna yawan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta amma wannan duka bai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai tara dukiya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ajiye wa kanshi dirhami ba duk abin da ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba wa mutane ne yana sarrafa shi ne don karfafa al'ummar musulmi eh shi yasa za ka ga da ya rasu abin da ya mallaka dan ba su da na ba su da yawa ba banki ba banki hmm? babu account hmm. yawa alhamdulillah a dama an hana ne dama an hana ne ruwa masha Allah eh to ai na ofis daban da na sarki na ofis daban da na sarki shi kyauta generally a tsakanin mutane ai umarni ne na musulunci abinda ba a son kada a yi kamar bayarwa don ceto ne shi ne kawai musulunci ba a so amma in bayarwa don karfafa zumunci da alaka da abokantaka wannan ai kowa maza a iya ba shi yau damar ya halatta ba ai ba ba shi ne yana ce musulunci bai taba hana wannan ba duk bayanin da ake babu wannan a ciki babu duk kyautar da za ka yi don kyautata alaka don dankon zumunci musulunci umarni ma ya yi a ringa yi so bambancin sadaka da kyauta mafi fita wanda za ka iya ganewa shi ne mafi yawa in ka ji an ba da sadaka to ana ba wa mabukaci amma kyauta ana iya ba wanda yake ba mabukaci na? da ka ji an ce sadaka to mafi yawa ga mabukaci ake yin ta wata saddaka alaina inna la ya ji zilmu ta saddiki kaga suna cikin damuwa amma kyauta kowa ake bawa mai miliyan ɗari sai a ba shi kyautan abin dubu biyar misali kyauta ce wannan shi yasa ka ga manzo Allah yana karban kyauta sallallahu alaihi wasallam amma baya karban sadaka Allah ya hana shi eh haramun ne manzo Allah ya ci sadaka ba shi ma da har alayansa eh shi yasa duk wanda yace yanzu sharifi ne ma haramun ne ci sadaka dangin manzo jin kawai sallah sallah sharifi ma'anarsa dangin manzo na jini na bai da wani ma'ana fiye da wannan duk wanda aka ce a akwai su ma dangin manzo sallah sallah na jini shine sharifai da aka duk wanda yake da wannan kuma to su haramun ne ci sadaka haka ba daidai bane ka ga mutum yana yawa yana bara kuma yana shashi sharifi a ba su don kakansu na to kakansu ya ana ci duk aiki ne na lada duk in ka kalli dubban mace ina gaya ma kawai yanayin su ne daban-daban amma da aiki ne da musulunci ya umarni duk wanda ya kuma aka yi shi don Allah za samu lada kuma yana da me yasa kawai aka yi niyya ana samun ba a ko ina na duniya yanzu afirka ina ranta da wani afirka dan saudiya yanzu najeriya wani wahala ne ai ba an ce ba shi in an ce dangantaka na jini ai zai iya an yi ta auratayya an yi ta yawo a duniya na nasaba ce za a iya samu kawai wanda dai ya karya ne zai haɗu da Allah shi ne kawai yawo kai kuma ba ruwanka ka ce gare yake ba ruwanka ya Allah ya san gaskiya ne na shi ne shi wannan kalmar wuta ba ya ce su ana maluma suna magana shin wutar lahira ne ko wutar duniya wutar lahira shi ainihin hadisi ne lokacin da aka yi mubahala da kafiran maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a zo a fita a je a yi inuwa ita ce mubahala tunda dai ya yi wa'azi ya yi wasu riƙe yadda manzo Allah ce mu je a yi inuwa damun alƙwayar ya ce wal ta'ala na du'a muna ana wa abuna akun wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaja Allah an tallahi alal kazibi to da ya gaya musu wannan har ana shirin za a zo a yi sai yahudawa suka ce musu karkuje suka ce yan uwansu karkuje babu wanda suka fita suka yi haka da annabin gaskiya suka dawo idan kuka je kuka yi don su sun san gaskiya ne na ce ku kyale shi ka ƙi zuwa ban an yi lokaci an yi waje manzo Allah ya fita da shi da sayyidina Hassan da Husaini da sayyidina Ali da nana Fatima duk sun je wajen sai ba su zo ba manzo Allah yana haula da mayafi shi ne ya fita ya lullube su haka a wajen yake cewa wuta ba za ta ci ku wannan wuta ba za ta ci ku ba shin na duniya ne ko na wasa da shana na akwai waɗanda yan makera ne su iya akwai maganin wuta ai har gobe kai akwai hayin ba ka ga wannan lantarki ba ma akwai wanda yake kama ta yanzu mata kama a ita ma wuta wani ya gaya mu akwai maganin wuta ganye ne ma gashi ana zuwa mutum na soya cincin da hannu a ina wani cinci mai na tafasa a yake zuwa da hannu na? a'a buɗe ido ne wani na? eh to to ni na laka buɗe ido ne to yawa to kaga irin wannan wa gwarewa ba gaskiya ba ne ai kowa ya san ma akwai da kansu ma za ka ga fada ya hada su yadda zai ci da mura asiri eh malamin da sana ce shi magana wani kuma ka nuna shi ne a kasan ko an aure ma ba sa eh ai wani ai a kano wani ya taɓa ba mu labari ai a maka wani baki ne uku uku shi ma aka ce sharif ne a maka ana kuma nina ne wasu na ta zuwa gaishe shi shi askar ya zai ce me faru an ka ce musu wai ahalin bait ya ce bait man ya duba shi ya ce gidan wa aka ce baitin nabi ya ce nabi na sau da ya gaiki baki da uku uku ina yin amma duk wani bayana ya zama alibi eh duk bayana ni ba ni ban ce ba idan wannan kuma alaƙa ka faɗa duk duniya dangi guda ne ba ba kakanmu annabi adamu ba ne misali to ai amma ba shi ake nufi ba yawwa yawwa ekowa yawwa duk wannan to amma ba shi ake nemi ana nufin yadda ka san yanzu zaka samu kanin mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyar wanda kuna da alaka ta jini haka ake yi to yana akwai nisa akwai misali kaga a Morocco akwai Kid Hassan na ya kowa sai yana da alaka da su saboda an aure wajen auratayya wajen mata na na fadim haka dai wasu sun ma sun abin nan akwai na jordan yawwa ka gani duk hakan wannan an san ta ina suka alaka ta wasu ba a san ta ina ba ne to ai ba sai ka sani ba to ka gani ƙwarai da gaske ita ma halin bai ce kuma is possible fa ba wai magana ƙwarai ƙwarai da gaske kuma zai iya yiwa Allah ya sa ta musulunta subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala